madaukakin sarki ya kawo wannan rana ta laraba zai zama uku kenan ko ga watan rabi'unil awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma ashirin da bakwai ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar kamar da aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai take addurarul bahiyya littafin ɗaya daga cikin magabata duk da ya zo daga baya-bayan nan shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda Allah maɗaukin sarki ya wa rasuwa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin Allah maɗaukin sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasinmu na hamsin da shida kuma muna cikin kitabu salafi littafi da yake tattaunawa matsaloli na saki da kome da wanda ke da haƙƙi a kai da kuma yadda sakin ko komen ya wajaba ya zama a mahanga ta addini wanda dan haka dama aka halicce mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma halicin aljani da mutum ba sai don su bauta mana to zamu tashi a inda yace faslun wani fasalin kuma wa yaqa'u abinda yake nufi da fa'ilin anan wanda zai faru shine at-talaqu saki ay wayaqa'u at-talaqu ma'an wayaqa'u at-talaqu wayaqa'u bil kinayati ma'an niyya yana aukuwa ko da kinaya akai amma ma'an niyya tare da niyya mana idan miji ya saki matar shi da kinaya to matan nan ta saku idan na wasalafa inda yayi niyyar sakin wannan shine abin da gaba ɗaya malamai suka yi ijma'i akai in dai yayi niyya in an ce kinaya shine shi miji wajen sakin yayi amfani da lafazi muhtamal mana lafazin da zai iya daukar ma'anar sakin kuma zai iya daukar wata ma'ana da ba sakin ba yazo ya kalle ta yace baki da wani amfani daga ce me kake ni da ce to a aure ya wace mana kai sai an fassara maka to ba ta da amfani ya take ta ba ta da amfani dan ba ta yin abin da ya kamata ko kuma ta gidan kar in dawo bayan sallah nan in cin maki tafi gidan ku zaki kwana a gidan kawai haka yake tafi gidan ku tafi gidan ku ko ya dauke ta da kanshi sai sun je kwargida ya ce shiga nan kar ki dawo zaman ki a wajensu kaga wannan amal ne ko lafzun ne muhtamal tafi gidanku me yake nufi to kinaya ce to shine yake cewa ta saku matar ta saku da kinaya saki ya auku da kinaya ma'an niyyati tare da niyya tare da niyya suna kafa hujja da hadisin Aisha radiyallahu anha wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da wani shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auro ibnatul jawm an daura aure an bi duk matakai na shari'a an daura aure an dauko amarya an kawo ta gidan shi lokacin da ya shiga wajenta Aisha take cewa wadana minha ya matsa kusa da ita qalat a'udhu billahi minka ita ta faɗa wa annabi haka ina neman Allah ya tsare ni daga gare ka kuma ba a neman tsari daga wani abu sai abin ya zama sharri to ita haka ta faɗa mishi shi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata laqad udti bi azim ka aiko kin nemi tsari da babba mana wanda kika nemi ya tsare kin babba ne ilhaqi bi ahliki tafi gidanku a daren farko aka tattara ta ta yi gidansu har abada ba har yau ba ta dawo ba su da kan kana lissafa matan ki zaka gabata wannan kalmar da yake ilhaqi bi ahliki shi yana nufin saki ne to tunda yayi niyyar saki fa huwa talaq ta zama saki kenan to kaga kalmar wannan lafazin da yayi amfani da shi sakin ya tabbata kuma a shekara ta tara bayan hijira kuma irin wannan lafazin ne Ka'ab yayi amfani da shi ga matar shi kuma ba ta sako ba lokacin da su ukun nan suka ki zuwa yakin tabuka har annabi ya je ya dawo annabi ya kauda kai daga gare su ya sa sahabbai kowa ya daina masa magana to shine sai aka aika wa Ka'ab aka ce ya ya sallami matar mana ya ce matar ta tafi gidansu sai yake cewa annabi ya ce in sake ta aka ce mashi a bai ce ka sake ta ba kawai dai ta tafi wajen iyayenta shine sai ya shigo yake ce mata in haqibi ahli tafi gidanku wannan labarin shi annabi amfani da shi ga ibnatul jawun ya zama saki kuma shine wannan ya amfani da shi il haqibi ahli kuma bai zama saki ba abinda ya bambanta su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arada bi qawlihi talaqa saki yayi niyya shi kuma wannan ba saki ya nufata ba ya dai abin nan ne bi umarni ne na cewa su nesa da juna daga baya kuma sai ta dawo su da idan ya zo ya ce mata an ilhaƙi bi a haliki tafi gidanku ke wata haliya ce wata mara amfani mara amfani ce ko ya zo ya ce mata ke ke ke ke ke wata gwauruwa ce amma shi kila yana nufin maragata maragata da sauran kalmomi da ake faɗi to in yayi nufin niyya in yayi nufin saki to ta saku abin suna ƙara ƙarfafa wannan ma'anar da cewa in muka lura da duk wani nassi na Qur'ani ko hadisi ingantacce da yayi maganar saki babu inda aka faɗan lafazin sakin mana ba a faɗi kalmomin da ake amfani da su ba an faɗi dai hukuncin sakin suka ce me wai hikimar suka ce wato ai hikimar shine sakin ne aka yi maka bayanin ya yake amma lafuzzan da ake sakin da shi an bar ma kowace al'umma da al'adarta idan a al'umma duk duniyar su ta yarda da cewa duk namijin da ya ce wa matar shi tafi gidanku ta saku to duk wanda ya ce tafi gidansu ta saku ko bai niyyar saki ba da za a samu wata al'umma in ya ce matar shi ya sake ta yana nufin zagi ne cewa sakarya in ya ce mata sakarya yana nufin saki ne aka za a ɗauka sai a ɗauki wannan urfin nasu shi yasa shi al'urf suke kawo shi a cikin al'adillatu ash-shar'iyya al-mukhtalafu fiha dalilai na shari'a waɗanda aka yi saɓani a ciki akwai alkitabu as-sunnatu al-ijma'u wal qiyas waɗannan hudun ittafaqa alaiha al-ulama kowa ya yarda da su ake kafa hujja don tabbatar da ka'ida ko aiki na addini to amma akwai wasu ka'idojin da malamai sun yi sabani suna da yawa akwai daga ciki akwai al-urf al'ada sai ce al'adatu muhakkama al'adar mutane sai a batta sai ta faɗa inda al'amari zai nufata suna bayar da misali yanzu a ce wani ya zo ya auri 'yar gidanku a nan zariya kawai sai zai kama wani shago a nan kawai sai ya sata a ciki in iska ya daga labule ma masu wucewa daga nijar zuwa kamar ma duk suna ganinta idan ta kai shi ƙara alƙalin ya ga dama ba aya ba hadisi zai yanke hukuncin al'ada kawai zai koma sai a ce a kira mashi 'yan zariya a zariya ana barin mace a jikin titi haka ta ce ba ya zariya sai a kira shi a ce mata katanga ko a raba wurin amma da ya aure ta sai tafi da ita inu ko imo sai kama mata ɗaki a jikin titi illa bude ya daga in yamure su gani waye ya gani ko ta kai ƙara al'ada za ta cinye ta ba za ta yi winin ba ta ce a inugu iya gatan kenan ai ya ce kai ta ƙarƙashin kwakwa har ta samu ɗaki ma kaji kaɗi gari kowa a nan haka yake kanwar gwamna ma kin ga ɗakin ta ta to shikenan al'ada ta cinye ta kenan to shine al'ur to idan al'ada ta ɗauki wani lafazi ko ta riki wani lafazi a matsayin lafazin da za su yi amfani da shi a matsayin saki to duk ya shafi 'yan waɗannan harshe ko waɗannan al'umma amma idan sun yi saɓani a harshe a lafazin zai iya zama an nufaci saki zai iya na ba a nufaci saki ba to sai ya zama niyyar shi mai sakin ita ce za ta tantance mashi menene ake nufi da aka waya kawo bil kinaya ce ma'an niyya saki na aukuwa in ya zama saki na kinaya tare da niyya tafi gidanku ke wata kaza ce khaliyatun ko bariyatun ko kaza irin wa'annan lafuzan to wannan mata sai an tambaye shi mene yake nufi wa bittakhayiri kuma saki yana tabbata da baiwa matar zabi in mutum ya baiwa matar shi zabi sun gwangwaje ya zauna da ita yake cewa to mu ci gaba da zaman aure ko ko kin saku yace kin saku in kin yadda yace na sake ki saki ɗaya in kin yadda na baki zabi ko yazo yace ga takarda in na dawo ki rubuta min abin da kike so mu ci gaba da zama ko mu rabu sai ta zo ta rubuta so rabu ta saku ba dama yayi ba anin din wannan to amma amma da ba kika yi shawara a ai kafin ta rubuta zaka bata shawara zaka ne zaka bata shawara ta nema shawara an fahimta so da ka mace ta saku bit takhayiri da zabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa matan shi zabi da Allah ya umarce shi da ya bashi su zabi ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما to yanzu mata annabi ne duka aka ce tara sai ba su zabi duk wanda ta zabi su rabu to zai sake ta kuma zai mata shatara na arziki duk wanda kuma ta zaɓi su ci gaba da zama to ta maintaining da maneji da abin da ta samu su shi ne to kafin su gama shawara shi na nabi ya kira aisha da ita ce mafi kankanta ya ce kafin ta zaɓi abin da za ta zaɓa ta je ta shawara da iyayenta ta ce a kan ka sai ne shawara da iyayena ai ni tuni na zaɓi allah da manzon shi su duka sai suka zaɓi Allah ɗaukin sarki da manzon shi shine kaga aka ja kullun su da sunnaka ahadin minan nisa in ittaqaitun ya kamata ku lura ko ba kaman sauran mata kuke ba wadancan common ne ku special ne amma in ittaqaitunna fala takhza'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله aka ja kunninsu sannan aka tuke da lambar girmamawa da ta fi ta GCON nan waccan ta kwali ce kuma iyakar ta duniya wannan ko daga Allah take kuma har lahira Allah yana nufin ne ya tafiyar da duk wani abu na datti da kazanta daga gare ku kuma ya tafiyar da su da kan namiji zai iya ba matar shi zaɓi ya ce to ta zaɓa duk wanda da abin da ta zaɓa to sai a yi hukunci a kan shi kuma ya tabbata hadita ta tabbata cikin bukari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira matan shi lokacin da wannan ayar ta sauka sai ya ba su zaɓi sai suka zaɓe shi musamman ya kira Aisha yake tarje ta shawara da iyayenta wa idza ja'alahu zawju ila ghairihi wa qa'a minhu kuma idan miji ya sanya sakin matar shi a hannun wani shi kuma wani da aka sa din yayi sakin sakin ya auku nan kuma yana maganar at-talaqu bit-tawkili saki da wakilci zaka iya kiran wani ce wani kana ina ta ina nariya ce yawa Allah ka je ka saki matata bai faɗa mai adadi ba ma sai dai galiba ana ta kai ya wuta ɗaya to idan ya zo ya ce wance mun yi magana da mai gida na sake ki a madadin shi shi ya ce in sake ki kenan to ta sauku ta sauku kila ba ta da waya ko ko kuma tana ma da wayar saboda tsabar tsana ma bai so ya kira lamba eh shedan shedan nan ba ne baya so ma ya kira zaka in aka sanya wakilci ta sauku malamai sun haɗu gaba ɗaya kan cewa ya halasta a sanya wakilci a wajen raba aure kamar yadda ake iya sawa wajen karɓo aure shi ma duk za a iya sawa an tambayi sirna abi huraira da ibn abbas da amr dan as game da mutumin da ya sanya al'amarin sakin matar shi a hannun baban shi fa ajazu talaqahu sai suka halartar da abinda uban yayi na hukunci ko abinda wakilin yayi na hukunci sura ka za iya sa wakilci a babin saki wa yaqa'u bit wala yaqa'u bit tahrimi amma saki baya aukuwa in miji ya haramta matar shi ya kalle ta yace ke haramun ce a wajena abun mamaki bata sako ba bata sako ba to yanzu dai wannan kuma lai wannan magana da ya faɗa ta yi girma ko kaburat kalimatan takhruju min afwahihim to hukuncin shine ran kafara rantsuwa ita zai ko da ya danta bawa a matakin farko kenan in ba zai iya ba to shine sai ya dawo ya dauki na bangare na biyu in bawa ya gagara sai ya dawo sai ya ciyar da miskinai guda 60 in ba zai iya ba miskinai guda 10 ko idan ba zai iya ba ya dinka wa mutane goma tufafi in ba zai iya ba ya azumi guda uku in yi wa'annan shi kenan amma dai da azumin ana so ya zama shine zaɓinka na ƙarshe don galibin mutane ya ta arha ya ce ya yi rantsuwa ɗakin shi cike da buhunan masara kuma sai yanzu sai azumi uku a ciyarwa za ka yi ga yadda za ka amfana ka san ka san kayi kuskure amma in kai azumi uku ai ƙara barna da waki kai dan shagon da kake siyan kayan shayin safe ka kashe musu kasuwa da inda kake siyan na rana ka kashe mishi kasuwa warar da kake ci duk kwana uku tattalin arzikinta ya yi ƙasa ga kada su yi da yawa su da kan kai azumin yayi amma dai ka yi wanda wasu za su amfana na eh eh yana son tawai ai ai idan iyaye suka ce ma ɗa dole ya saki kawai ya saki ya saki kawai ya fi sauki sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma radiyallahu an ya tilasta dan shi Abdullahi dan Umar ya saki matar shi kafin ya sake ta sai maza ya zagaya ya kullo mashi ka sama national connection ko almighty connection ko yaje ko annabi sallama ya dan faffada mashi dalili mata ce mai ibada shi kuma baban abin da ya la'akari da shi tun da ya auro ta ya dan fara samun rauni a aƙida ta iya soyayya kenan shine sai ga wannan matar halaka yaron nan za ta yi mutum me duk kwana uku ka sauke an koma sai ai sati ba ai sauka ba kiyamul layla an rage awoyi shine ce sake ta shine zagaya ko ba ta laifin komai wannan ce kawai matsalar ina ne ce ya ce ka sake ta yace ka sake ta kawai kazan ko da da dan fulambi dai duk za a bashi to da kayan uba ya zo ya ce kawai ka saki wance to bai kamata ma har ka bari ya tafi baka saki ba sai dai kana kana da wata dama da daga ba za iya lallashi shi ya janya wannan bukatar amma maganar tana sallah maganar a to shike ne ita tana sallah za ta shiga aljanna kai kuma ka saba mahaifinka wasaina lil insani biwalidayhi ihsana husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wattabi sabila man anaba ilayku ilayya to da ka in iyaye suka ce dole mutum ya saki matar kawai ya sake ta sai dai ya sake ta saki daya sai a bata ta idda a ɗakinta sai a mata mutu a tuttalafi sai ta tashi barin gidan shi kenan amma ya sake ta ko ya ɗauke ta ya canza mata gida bai iyayen ba sani bai je ya aje ta a wani wuri bai ma iyayen biyayya ba to da ita di yadda kake ga tana da addini ko kusa da iyaye bata kai ba ko kusa da iyaye bata kai ba in tana da za ta yi wa tana da wata matsalar da kai baka hararo ba kamar da sayyidina Abdullahi dan Umar bai hararo matsalar da sayyidina Umar ya hararo ba daka idan mutum ya haramta matar shi to bata sako ba abinda kawai ke kan shi shine zai yi kafara ta rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa kan shi eh mariya ko wata cikin matan shi kuma a ƙarshe dai kafarar yayi ba a ce ya zo ya ba a ce ta saku ba ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi marzata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum an sa muku mafita wanda za ku bi ku halartar da wacce rantsuwar da kuka yi ita rantsuwar sai ta zama kamar haramci ne na ɗan wani lokaci kana yin kafarar ta an warware wannan matsala da wannan damuwa sai ya ce warrajulu shi namiji a haƙƙo bin ra'atihi fi iddati talaqihi yuraji'uha mata sha'a namiji shi yafi kowa cancantar matar shi a iddar sakin da ya yi mata sakin in ya zama raja'i kenan banda saki batti banda saki ba'ini kamar misali a ce saki ɗaya zuwa biyu ko kuma ɗaya da ba na hul'i ba to wannan a lokacin shi wannan mijin da ya saki matar shi ya fi kowa haƙƙin ya dawo da ita wannan magana ce da ya duki ɓangarori guda biyu ita ma bata isa ta hana ko ta ki komawa ba in ya mai da ita wannan magana ta ɗauki wannan ma'anar iyayenta ba su isa su hana ta koma ba kai wanda ma bai kai wannan ƙarfi ba Allah ya kalla iyaya ce a hirɗinku kar ku yi wannan mutanenmu kuma ana yi yanzu shine misali ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku ko kila sakin kul'i ne ma har ta gama idda ta kila ma ta je ta aure a wani wurin ta sake fitowa ta gama idda ko kuma sakin da ya mata ta gama idda sai shi wannan mijin ya sake fitowa ita a karan kanta ta ce shi take so Allah ce kada wani uba ya kuskura ya hana idan ka hana to kar ku kai ta ka mutu dan ka hadu da mai duka to wallahi tallahi ba za ta yi maka kyau ba ba wani wakilin family da zai kare ka tunda idan ta fitar da shi ko a je ya auren kawai sai ka ce to shi kika zaba eh ita dai ita dai ta ce shi take so to shi kenan ta kyale su sai zai ta ta aure shi da aka dai a takaice miji a hakku bimra'atihi shi ya fi cancanta da matar shi fi iddata talaqihi a iddar sakin da yayi mata yuraji'uha mata sha'a zai mai da ita a duk sadda ya ga dama in kana talaqu raja'iyya in sakin raja'i ne in sakin raja'i ne duk sadda ya mai da ita ta koma sai dai ana so a sanya shaidu ya sa shaidun cewa ya mayar da ita zai iya kiranta ya faɗa mata zai iya faɗa wa shaidun su su faɗa mata zai iya rubuta mata zai iya amfani da duk wata hanya da saƙon zai je gare ta in tana gidan shi ne ma tana idda kaga ba zai kwana a ɗakin ta baran nan sai aka ga ya ce ka ne ya mika mata wannan aiki ne dauke da saƙo ya mai da ita kenan amma zai ce ya mai da ita wani ɗan dangi wanda ya ƙware a zumunci sai ce ba za ta koma ba ko ita bata isa ta ce ba za ta koma ba ko ita bata isa ba in ba ta so ta koma to yanzu ta koma dai sai dai ta ce to a nemo shi su yi kuli'i ta dumbuza mashi daloli ta cika hijabinta da iska amma dole ta koma kenan yanzu idan mutum ya mata saki ɗaya ko biyu saki raja'i kenan wani ba dama ya shigo ya neme ta dan kaga yadda ya larabcin ma warrajulu ahaqqu bimra'atihi dai da mutum zai saki matar shi ta yi jini ɗaya ta yi na biyu ko tana na biyu kawai sai ya rasu za ta yi mashi ta kaba kuma za a raba gado da ita tana da gado in bai da 'ya'ya tana da ɗaya bisa hudu kwata ita kadai in ita kadai ce in su biyu ne ko su uku ko su hudu aka za su raba kwata in yana da yaya kuma a bata sumuninta sai gaba sai in ta gama idda shine ba za ta iya gadar shi ba wa alaikum assalam amma ya ce ya kake ta?
Shi yanzu ga wani kuma ya ce ya mashi
eh dama za a iya sakin mace ko bata sani ba shi abinda da shi ya kudarta kenan. ya sake ta bai mu'amalar komai da ita ila kuma ba ma wuri ɗaya suke ba ta daina ganin shi sai bayan ta yi jini uku ya kira ta ta kira shi take wai me ya faru ne ya ta yi tun february ai ta sake ta tun february sai ta kirga daga February zuwa ta yi jini ta gama idda kenan kamar yanzu ne a ce tana zaune haka miji ya tafiya aka ji shiru ba a samun labari sai bayan wata hudu wata biyar sai labari ya zo ai rasuwa yi ya rasu yau wata biyar cif kaga in ta ɗauki wata biyar za ta iya cire wata hudu da kwana goma ta gama ta kaba in ta ga dama a ranar ma sai ta yi aurenta ku kuma ku ji da karɓar gaisuwar ɗan uwanku ku ba da gata ku ba ta gadonta sai maza maza ta wuce saboda tun duk adan da ta yi duk cakewar da ta yi ba ta sani ba Allah ko baya kawo da abin da mun sani ba ta ci bulus ai kamar mun sha ba da misali ya rubuta aljihun shi ya sake ta sai ya sa date February ya ɓoye takardar ile ya tafiya ba shi nan kusa tana tone-tone ta ga takarda ta faɗo fab wance na sake ki det february ta saku tun ranar tun ranar tun wannan daɗin da ya sa in ba det da garar da ta gani sai lissafi sai mita ta fara juyawa amma idan yanzu mutum ya banza da mace bai ciyar da ita bai kula da ita har watanni har shekaru duk da haka bata saku ba idan kuma ya tafi ya batta bata san ma inda yake ba bai san cinta da shanta da lafiyarta ba duk da haka bata saku ba idan ta gaji da zama ko ta zata kuma ita kotu gaba ɗaya daga radda ta kai ƙara daga ranar lissafi zai fara daga ranar lissafi zai fara su da sai a ce to yau kin kawo ƙara ko to za mu ba ki je ki haƙuri wata huɗu ko wata takwas sai ki sake dawowa to idan ta dawo daga nan ne kuma sai a ga menene alƙali zai iya yanke hukunci da shi akwai hukunci na mafudu ƙila da shi za a yi mata hukunci da shi za a yi masu hukunci ina ga zai zo mana da wasu hukunce hukunce masu kama da wannan alaikum salam eh eh da- dan nashi ne amma dole su rabu sai dai yace ya dawo da ita amma sakin nana sai dai kila zai ta eh da na rubuta na ai na dawo da ki sai ta yayi laifi da bai sa shegu ba amma dai kuma yanzu akwai saki a tsakanin su inda ba ko dai sai a ce to akwai daya sakin february dawowar february ko march ko da kwata-kwata bai kamata ma a rubutan ba ne idan miji ya saki matar shi sakin ya kai uku to a talaku marratan ta share wancan haƙƙi na komai suna kan yi sakin da ya kai uku baya halasta bai da hurumi bai da damar komai wala tahillu lahu ba'da salisati matar mutum ba ta halasta gare shi bayan yayi mata saki uku hatta tankiha zawjan ghayra har sai ta auri wani namijin har sai ta je ta auri wani namijin wale ma kamar yadda liman hadisi ya zuwa cikin sahihul bukhari da muslim hadisin matar rifa'a al-qurazi yace la hatta tazuqi usailata wa yazuqa usailatak ta yi aure saki uku eh mata saki uku suka rabu ta je ta irin auren nan na dan shaf shaf shaf haka ce ai na je ba dole sai ka auri wani ya zama na ba tsari bane ba bunsurin aro bane ba waye ba waye ba waye ba to daga nan ne in aka yi auren da ya zama aure to ta iya dawowa karkashin shi wannan mijin to idan ta dawo wajen mijin baya wanda ya mata saki uku to shine za su dawo suna da igiyar su guda uku kamar yadda malam mai askari yake cewa wala yahdimu sani ma duna salat aure na biyu baya rushe duk wani saki da bai kai uku ba ya sake ta saki daya lokacin shagari ya zo ya sake ta lokacin buharin farar hula kuma sai ya sake ta lokacin tunurin nan a sai da ya sake ta lokacin buharin farar hula ta gama idda ta je ta yi aure ka kaddara mahir ta yi aure biyar a ƙarshe sai ka dawo hannun shi kwanan nan wa'incan biyun suna nan ana gama ɗaurawa ta ce mai saura ɗaya duk raddi ƙara sakinta hatta tunki a zaujen gaira sau da wannan aure na biyun da ya yi mata bai da fawar da zai rushe sakin baya inda sakin bai kai uku ba shi yasa mawar kaga shi yasa suke cewa wanda ya san fiqihu har ko ma a makaruhi ne ka fi cin riba da ya zo zai mata saki biyun da ya mata saki na biyun ya fahimci shi ba zai iya dawo da ita ba a wannan lokacin sai ta yi wani auren in ta dan fara idda ta yi jini ɗaya sai aika mata da na uku ya dai cutar da ita idda ta dawo farko sai ya dawo da ita a lekar da ya dawo da ita sai ce kuma ta juya baya in ta juya baya kuma sai ya ce ya sake ta shikenan yin saki ya kai uku kenan in ta je ta aure wani a makaruhin man kana da fikiwa akwai hikima to kaga da ta je ta aure wani ta dawo fresh saki uku shi to wannan su ne wasu daga cikin hukunce-hukunce na alfazu lafuzan da ake amfani da su a saki waɗanda ba sa iya ɗaukar ma'ana ƙarara sai dai ana mayar da abin ga urfi ko al'adar mutane waɗanda gurgudan abin da mutanen da ke rayuwa a wannan yanki suke amfani da shi a matsayin lafazi na saki to gwargwadon yadda za a hukuntar da su kan cewa saki yayi ko kuma saki bai yi ba karkashin wannan suna iya raba sakin wani lokaci ce at-talaqus sari wat-talaqul kinai saki na ƙara da saki na kinaya saki na ƙarara shine an amfani da lafazin saki ko duk wani lafazi da ke daukar ma'anar saki kai tsaye faki na kinaya shine ire-iren waɗancan ilhaqi bi ahliki izhabi ila baitiki abiki ukhriji min baiti wa anti hurra sai yake ya ce kina da yancin ki duk abin da kike so sai ya ce tambaya tambaye ki ba za ka lakkana mai saki da karfin tsiya ba ko ya daina ba ta abinci ba za ka lakkana mai saki da karfin tsiya ba to sai ya ce babu da khul'i babi da zai magana akan khul'i khul'i shine zanzarewar da mace za ta yi daga mijin da ba ta so wannan babin yana da ban sha'awa a addini kuma martani ne da kusa inci tara akan masu zargin addini da takura mace aure aslan ana ginawa ne bisa son juna saboda zama ne da soyayyar ma ka duba yadda wani lokaci ake hajaran madara kuma inda soyayyar shine zaka ga an samu sauki wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yace litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ga mawadda ga rahama ga kauna ga jin tausayin juna to shi namiji sadda mace ba ta yi mace ba kawai ya sake ta yana da damar yau ya ce ya sake ta shi kenan to ita kuma idan bai mata ba fa to sai musulunci ita kuma sai ya bata wani window sai za ga ta ka'idojin mu na usul fiqi za ga har wasu ka'idoji ake fitarwa wanda za su bada mafita kamar misali ka ce ka'idar al-istihsan wanda ɗaya ne daga cikin al'adillatu shari'a al-mukhtalafu fiha ko ko misali al-masalihul mursala wasu maslahohi da akan kalla dan su bada wata mafita cikin wasu al'amura to nan ma ita matar sai aka ce to ita ma mace ai ita ma tana da rai kuma tana da ra'ayi kuma kaza kuma kaza kuma kaza za ta iya cewa to yanzu ita ba za ta yi aurenka ba idan ka fahimci addini ko ka san rayuwa ko damuwa bai kamata kai ba dan ta ce ba ta san ka ba fa dangi iya bana ba ba can fa aka hadin dan zakwata a bakin garka to me kuma kai ta tada hankali kuma ita wannan duniyar dama haka take ba mutumin da kowa ke so a duniyar nan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu son kowa ba kuma abin da ya kamata kai ka kaunata shine wanda yake son ka tun daga gabbai na zahiri har zuci shine ka ka huta baka da Imam Shafi bai yake cewa idan dai ba za ka samu masoyi na hakika ba kamar gara ka mutu ka huta wala khaira fi dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'd munsifa ba sauran alkhairi a duniyan nan idan ba za ka samu sadiq aboki na gaskiya ba saduqun masoyi na gaske sadiqul wa'adi wanda zai kiyaye abota ya wanzar da ita munsifa wanda zai maka adalci shi yasa yake cewa a wannan kasidar farkonta a ciki akwai inda yake maganar cewa kada ka damu da wani kai kake ta son shi shi bai damu da kai ba ita kai rufe shi fa fin nasi abdalun wa fi tarki rahatun in mutum ne bai kaunar ka bai san ka yace a mutane zaka samu madadi shi kuma ma wai wa fi tarki raha ka yarda wanda zai san ka ma da akwai hutu a rayuwar nan idan mace ba ta san ka ka rika siyo mata duniya da safe ka rika siyo mata lahira wajen aljanna aljannar da yamma ba za ta ba ganin ka da gashi ba ba kaga dai babu aljanna ba san da za a same ta ba amma kai saboda kauna sai da ka gano inda aljanna take ka rika siyo mata wallahi ba za ta kaunace ka ba amma idan tana kaunar ka in ka kawo ta fasa in ta iya waka ma har waka ce ta yi ka ji tana ma kagar yahuza suya zambo ta kan ɗakin tana yaba mata fasa sai dai ka dawo ka cimma ta buɗe lattar su malam Abdulwahab Bauchi ko su malam Salihan Nur akan amfanin tafasa doguwar lattar ta awa biyu to inda ce ba da zanka kawai abin da zaka yi yasa wani malami yake cewa idan mace ta ce ka fahimci ta fara take-taken canza jaha ko canza jami'a ko to kawai abin da za kuma ta fara maka rashin mutunci kakka sake ta zaka dan yi asara yanzu kamar kabejin ka ne duk da zai fara kuntawa sai kai cikin kira mutuwa me sunan ka a garin da babbe ko mun yi nan wani kabejin ba hekta ɗaya ba wallahi kira mutuwa ya mishi a ina nan biye haka to kai ma kaman haka kake so ka yi a duk da ka fahimci ga ta karkata ko ta ma fara maka rashin mutunci kai ma ce sai ka fara mata rashin mutunci ai ka san abin da take so in dai ba ba kai ma baka fara san rayuwa ba ku shekara ɗaya biyu kai zama za ka iya rubuta mujallaji a kanta ba kai ma sai ka yi mata haka tana matse ka kana matse ta in ta matse ka ta babbar kofa ka matse ta ta karamar kofa har a ƙarshe da kanta za ta ce to ita ta gaji da zaman nan wannan wulaƙanci da ake dama tashar da kake so a zo kenan eh mai ya kusa karewa an zo tasha ita me za ta baka ku rabu in ka iya siyasa ka yi buɗa ka ce a yi rari aure yau ka fara kamata za ki ga lagi ta keme yake da shi za ki ba ni ni yanzu ki kalle ni ki sai ki miliyan goma ne mu rabu ko kallon ki ma zan yi ka ka fara sa suna take kenan in ka a ƙarshe dai to duk da kin matsa zuwa ku tattauna sai ku tattauna ka ja kaya shi wannan sakin na kul'i yana da dan bambanci da sauran saki idan ka karɓo wani abu a wajen matarka kuka rabu jini ɗaya za ta yi an ce me yasa aka ce to tai jini ɗaya ai dama an ce in ka saki mace ne tai jini uku dan alfarmarka dan a ba ku dogon lokaci ko za ku fahimci juna ta koma to tunda kuma yanzu ka karɓo wani a wajenta waccan alfarmar ba ta shi yasa suka ce wal khulu'u salqatun la raja'ata fiha kana kana mika maka ka karba ko ka dawo da ita bata dawo ba alfarma ɗaya kake da ita duk duniya ka biya sabon sadaki a sake daura maka aure kuma wancan saki ɗayan yana nan mutakai ana sakin ana tana bada wani abu jini ɗaya za ta yi tana yin jini ɗaya shi kenan ta tafi sai ta je ta yi wani aurenta kai ma sai ka yi wani aurenka ba kuma a so a matsa saboda dukiya kun yi zama na alkhairi kun yi zama na mutunci kuma ga iyayenta a tsakani ba su suka ce ba sa son ka ba da karka takure ta ka ɗibi tattalin arzikinta ko ka taɓa tattalin arzikinta da yawa ku dai yi abin da dai ya kamata in ka ga dama za ka yi cato za ka nemo wani auren za a yi bil ta biya Allah maɗaukin sarki ya halartar mana da haka kuma ya ja kunninmu kan cewa a lura da abin da aka gudanar na rayuwa don haka kada a matsa wa juna. وإذا قال الرجل امرأته كان أمرها إليها idan miji yayi hul'i ga matar shi to al'amarin ta na hannunta shi bai da komai yanzu kenan wai kome ha ina ai ba da wannan power bai da shi yasa in in suka yi hul'i yau kawai ta kwace kayanta kawai ta kwace kayanta ba zai ciyar da ita ba ba zai bata mahalli ba ba maganar magani ko wani abu fa amruha ilaiha ba za ta iya dawowa wajen shi ba da komai kuma wannan kul'in yana tabbata da komai kankantar abin da ta ba abu ta ba mutum kai malam malikiya suka ce hadda yaudara in ta yaudare shi sai ka san shanun ne ce ai su suka yi min huda a babban gona ta to garmajin duka na baka ashe muguwa jiyar ta je garin tafiya kana zuwa ga ce shanin nan fa ta ce ta ba faɗin na shanu na shanun wancan mana haka ta haka yaushe muka yi haka da ita ɗazu ɗazun nan wallahi billahi tasir amma dai wasu malamai suna ga bai yiwu amma malaman malikiya suna ga ai ai yanzu dai kama ka ta a kotu ta yaudare ka kana neman kuɗin kul'inka da ta yaudare ka shi yasa in ta zo ta ce duk abin da na baka yayi ka ce eh ko kuma duk abin da na sama account yayi ka ce eh kai ka san ta wai mace ce mai alheri ina ai kiyayya ta yi ma alherin ta akan ka gyaran fuska sai da tura maka 300 account kun iyayi ka goge ido wai dubu 100 ko naira ɗari uku ka tabbata naira ɗari uku ne sai dai kai lallashi dan Allah ki ƙara wani abu wai dala ce kika ta ce a naira ce sai ba ga ba ga ɗan mai majanyi ba ne alaman naira da al'amarin wannan matar yana yana hannunta daga cikin abin da ake kafa hujja da shi hadisi Abdullah dan Abbas wanda yake cikin Sahih al-Bukhari matar Sabit ibn Qais ibn Sha ibn Shammas ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ya manzon Allah inni ma atibu alaihi fi khuluqin wala dini tsakanin ga Allah mijina Qais ibn Shammas wallahi tallahi bana zargin shi a cikin dabi'u iya mutumin kirki a dabi'a yana da shi wala dini ni bana suka shi addini kawai menene matsalar walakin ni akrahul kufra ba'da al-islam ko fil islam ina kyamar in yi wa Allah butulci kamar da wasu malamai suka ce ko kuma in yi kafirci bayan na musulunta me take nufi ban kaunar shi kawai yanzu wasu ta kawo dalilai an ce abin da ya faru maza ne ke atisaye jaruman sahabbai sojojin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta labe tana kallon wucewar maza kaga wannan ya wuce da kyan dare wannan ya wuce kaza wannan ya wuce kaza sai ya wuce sai ta fahimci dai wannan kam akwai matsala to madadin ta ce bari ta haddasa mai fitina har ya gajiya sake da sai ta zo ta samu manzo Allah sallama sai bai ce ta zauna ta zauna yace a je a nemo shi da inda yake yana zuwa nabi ce ta maimaita abin da ta faɗa ta sake maimaitawa da ya kalle kaga kila in kai ne sai ka kalle mijin ko ka ce to kaji me tace ya ka gani idan mace ta ce ba ta son namiji aka kira ka ku zauna ka fi ba ta muhimmanci din da ya kullo da wani tawili ka toshe shi saboda dan ta same gamalan e ya fi sallar asuba wuya wallahi ya fi numfashi sauki dan da nan ne to shi kawai da da ta gama bayani ta nabi ce ataruddina alaihi hadiqatahu ba shi ba ita to ke zaki mayar miki da lambun da ya baki lokacin aura kalan na'am sai ta ce eh ya rasulullah zan mayar mashi da ya waigo wajen shi sai ya ce mashi aqbil alhadiqata wa talliqha karba gonarka ka sake ta daga karbar gonar mata su kwai bai nemi shawarar shi ba kana son ta ya a tunda tace ba ta san shi kuma ta zo da irin waɗannan kalama kaga wannan yake nuna kenan kamar yadda ina karatu wani da yake magana kan ɗabi'ar mace mata ya ce kusan kashi tamanin da biyar matan aure fa da suke aure da mazajensu kashi tamanin da biyar su kadai suka san abin da yasa suke aure da kai amma duk abin da zaka hararo ba shi bane zaka iya ganin matar wani mai kudi ba kudin bane kai ne kake zaton su ne ba su bane da ba wancan abin da ta boye da tuni an yi uwar watsi da ita to ba sa faɗi galiba har kawarta ba za ta faɗa mata abin da suke son wani ba sai in ta kai kudda kud sai ta kyankyasa mata kuma sirrin su ne ba suka tona ba galibin mata suna samun wani dalili wanda dan shi ne suke so su auri mutumin amma idan suka faɗa za a yi masa dariya yanzu wata za ta iya auren wani saboda haƙoran shi ba sa ruhuwa amma idan ta faɗa za a yi mata dariya sai ta fake da cewa ita tana za ta aure shi ne saboda kula da addini haka za ta ce idan giti ta murna wallahi addinin shi ta kalla alaika bi zatil dini wallahi ba shi bane radda ya samu kuɗi ya je Japan aka gyara hakoran nan za su fara rigima sai sun fara rigima saboda yanzu dalilin da ya sa ta aure shi tsuntsun ya tashi shi za ka tambayi wani masani haka wai me zaman lafiyar namiji da mace ce kawai ka roƙi Allah ya baka sa'a su amma wani wayanka a ba inda za ka ba inda za ka amma kai ta addu'a to sai Allah ya shige maka gaba to annabi ya ce mashi ka karɓa gonar da da ka bata din nan ya fi maka sauƙi shike nan ya karɓa suka rabu sai ta auri wanda take so shi ma ya je auri wanda yake so to wannan shine khuli yace wala budda nan ne ko wala budda min at-taradi bayna az-zawjayn 'ala al-khuli nani dauke la tarji'u ilayhi bi mujarradir raj'ati ko ba za ta koma wajen shi ba dan tsuran ya ce ya mai da ita ya sanya wai juzu bil qalil wal kathir ma lam yujawiz ma sara ilayha minhu ko ya halatta a yi shi da kadan dan kadan na dukiyar kulli ya halatta a yi shi da yawa ma lam yujawiz ma sara ilayha minhu matukar bai wuce abinda shi ya bata ba lokacin auren ba a so ya wuce sadaki kudin da za ta dawo mashi da shi ba a so ya wuce sadaki sai dai an ga dama ya cewa ba a so ya wuce sadaki da kudin akwatu har da akwatina to kaga ga lissafi amma da za a iya cewa kar ya wuce akwatin sun yi aure lokacin abacha in ta ce ba ta san shi nawa ne sadakin a lokacin aka ce 750 sai ta ba shi 740 eh ai ba magana a lissafa 700 sun me za su ya can ba a wannan lissafin yanzu ne ci bashin ka lokacin sardauna ya sai hekta ɗayan ka naira 60 ta gona bai biya ka ba sai yanzu imani ya zo mashi zai biya ka nawa zai baka naira 60 zai baka shine shine kuɗin hekta hektan kuma na nan ana ta nomawa sittin kawai zai baka sai dan baka hakuri kai kuma ya kamata ka san rayuwa wala nabdu wannakum amma wani duk dogon lissafi da zaka yi wasu sun ce ana yi amma mazhabar jumhur ba a yi sittin kawai zai dauko ya ce to wani kudin gonan nan duk kun manyanta wace gona gonar 1963 ba na sai hektar ka ba ai ban baka ba sai ka miƙa mai sittin alisa mai wada ta zo wuciya a cewar da kuɗin hekta sai ka miƙa mashi to ita ɗin ma haka za a yi auren naira saba'in da biyar sai ta miƙo maka saba'in da biyar ya na ga haka to ai baka ga mai addurar ba ya ce bai kamata ya wuce sadaki ba ba sittin da biyar kaban ba nawa kake so a baka kama dai su iya dubawa a yi abin da ba za a cutar ba ya ce wala budda min tarabi babu makawa sai an samu yarda da amincewa bainar zaujaina tsakanin ma'aurata guda biyu alal khul'i akan shi khul'in da za a yi au ilzamil hakimi ko kuma a samu lizimtarwar kotu ko mai hukunci ma ashikaki bainahuma idan akwai sabani a tsakaninsu idan an kasa zaman lafiya ‘yan uwa sun zauna dangi sun zauna malamai sun shigo an yi kaza an yi kaza to shi kenan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair a ƙarshe dai abin da ya gagara sai a je kotu an aka karantawa da kali yadda zaman yake zai iya cewa to ayi kul'i kawai ga lokacin miji bai da zabi ita ma ba ta da zabi musamman kila ita haka take so shine dama ya kiyarda ba dole bane in tace ka faɗa duk abin da kake so a baka ko rabu ba dole bane ka yadda zaka yi ta kai baka yadda ba haka za a ci gaba da zama tana nan a matar mutum sai dai in aka ce nemi shawarar masu hankali shikenan daga a suratul nisa Allah yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha wafiqillahu bainahuma in zaman ya kidadi yadda ake yi danginka su bada mutum daya danginka su bada mutum daya sai su zauna ko mutum bibbiyu ko dai wani adadi shawarar da su waɗannan dangin suka bayar ita za a yi malam malikiya suna cewa in aka ɗauko wa'annan biyu daga danginta biyu daga danginka suka zauna mitin suka ji koke-koken suka saurari mijin suka saurari matar suka haɗa su suka saurara a lokaci guda kuma daga ƙarshe suka zo bayan sati ɗaya sati biyu suna ta mitin suka ce sun kasa gane ya ya kamata a yi ma'auren nan an ce a kama su a zane dukkaninsu munafukai ne ko kuma akwai munafukai a ciki so da Allah ce in yurida islaha wanin su munafuki ne ko su duka ya kai ai dole ku fito da matsaya a ƙarshe matsayar da kuke ta matsayar ku ita ce a raba auren nan kawai a raba to shawarar da kuka yi sai a yi ginu a kanta to ku balantana kuma kotu da take da ƙarfi mala yake wa huwa fathun shi hul'i ba saki ba ne fasko ne buɗe auren ne kamar yanzu ka zo ka ce in ka dawo ɗakinka inda kwaɗo za ka sa kwaɗo ka buɗe in ba kwaɗo za ka sa guduma ka fasa shi fasa kwaɗon auren aka yi shi yasa aka ce jini ɗaya za ce saboda fasko ne rabuwa ce ta baran-baran kenan ba rabuwa ba ce ta jin daɗi ko kuma rabuwa ta haka aka so yace wa iddatuhu ko iddar wannan saki na khul'i haidatun jini daya saboda hadisin rubayyu bintu muawwid dake cikin sunan nasa'i a matar sabit din can annabi yace mashi khudil khudil ladhi laha alayka وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بهيدة واحدة وتلحق بأهلها annabi ce to shikenan tunda yanzu an rabu shi ya karba fadama shi da lambun shi da gadin din shi to ke kuma ki tafi wajen iyayen ki kar ma ki koma gidan shi kenan in kina da kai ko je ki kwashi daga nan in kin je wajen su ki jini guda daya shine abinda zaki idda da shi wannan shine a takeice abin da ya shafi hukunce-hukunce na kul'i da yadda shari'a ta tsara shi da kuma yadda ake yi Allah madaukin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah eh wani wani namijin sai ta gama jini ɗaya dole Eh idan idan ya rasu bayan ta gama jini uku sai hakuri ba ta da komai ba ta da komai na gado tunda ya sa date tunda ya sa date wannan malamin malikiya sukan kawo shi a cikin babi na saddu zara'i cikin misali al-adilla ash-shar'iyya al-mukhtalaf fiha waɗanda aka samu sabani a cikin su su da kai ta riga ta gama idda da ce ba ta da gado wata kwata ba za kuma ce ta kaba ba ba za ta yi mai ta kaba ba yau din nan ma kuna zaman makokin dan uwanku tana aurenta shikenan ya halatta wa alaikum assalam eh wannan zai kula da ita saboda cikin da take da shi harkar maganinta da abinci da suwaye duk shi zai kula har sai ta haihu idan ta haihu sun fahimci juna za ta shayar mashi da ɗan shi kyauta ko ɗan su kyauta shikenan in ta ce ba za ta shayar ba sai an biya ta shi ma sai su ya daure ya ba ta kuɗin ɗanta ne ita ma amma ya biya ta wa in ta'asartum ko in suka kasa fahimtar juna fasatur dai ulahu ukhra wata za a samu ta shayar da yara kuma zai samu amma inda in babu ciki shikenan an gama magana sai gaba yayi gaba to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk